بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص قوة الرجل hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziya na Malam Abul Hassan Ashadili wanda muke bibiyar sharhin fatuhu rabbil bariya na babban malami profesa muhammad mansur sokoto hafizahullah wannan kuma shine darasi na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata muna nan dai a cikin babin da yake magana akan sallar juma'a muna karanta sharaɗan wajabcin juma'a inda malam ya ce akwai sharuɗa wajen guda bakwai daga ciki mun karanta a satin da ya wuce mun karanta sharaɗi na biyar alisti ɗanu bai maudu'in yustauɗan wanda shi ma ainihin wato a mun ji yadda malam ya tattauna mana ya naƙasha mana wannan matsala ta ainihin alisti ɗanu wanda ya bambanta mana tsakanin alisti ɗanu da kuma al'iƙama ko sannan mun karanta ainihin wato sharaɗi na bakwai alƙurbu kusanci inda malam ya yi bayanin da yake nufi da kusancin da idan mutum yana da wannan kusancin wajibi ne sai ya je sallar juma'a shi ma mun ji wannan matsaloli ne duk waɗanda iji jihadi ne daga wajen wasu malamai babu wani nassi karara da ya tabbatar da haka sharaɗi na bakwai shine lafiya ma'ana daga cikin sharaɗin wajabcin juma'a ya zama mutum yana da lafiya kenan sallar juma'a ba ta wajaba akan mara lafiya amma idan ya warke kafin a tayar da ita to lazimi ne ya je sallar juma'a sannan mun karanta sharaɗan bayar da ita sharaɗan ba da ita shi kuma akwai sharuɗa guda hudu na farko akwai wato liman mazauni sannan na biyu a samu jama'a wadda take ba a bar iyakancewa ba da wani adadi ke bantacce sannan ainihin wato a samu matsalacin juma'a wanda shine sharaɗi na na uku sannan kuma a samu hutuba ita ce ta hudu to shi ma game da ainihin wato al-imamul muqim da al-jama'a da kuma al-jami'u duk mun ji tattaunawar malamai game da ainihin wato abin da suka ce da kuma kaulin da yake rajihi game da shin lalle sai liman ya zama mazauni in matafi ne ba zai iya sallar juma'a ba shin lalle in za a yi jam'in sai ya fara daga wani adadi sannan lalle ne sai a masallacin juma'a in aka share wani fili aka yi sallar juma'a ba ce ba to duk mun ji wannan tattaunawa a satin da ya gabata mun shiga cikin gaba ta hudu inda mana yake magana akan wato al-khutba lokaci ya cin mana da haka zamu dan koma baya kaɗan mu ɗauko karatun qala al-musannif rahimahullah ar-rabi'u yace al-khutbatu qabla as-salah daga cikin ainihin wato sharaɗan bayar da sallar juma'a shine huduba kafin ayi sallah yace wala tasihhu al-khutbatu illa bi huduril jama'a huduba ba ta inganta sai jama'a sun zo allati tan aqidu bihim al-jumu'a wanda sallar juma'a take kulluwa da su kamar yadda muka karanta a baya to akan wannan ne yace malamai sun yi sabani sun tattauna shin huduba din nan sharadi ce ta ingancin sallar juma'a ko kuma ba sharadi bace to a mun samu zantuka guda biyu na malamai kaulin farko mun karanta shi ma satin da ya wuce shine kaulin waɗanda suka ce lalle hudubar juma'a sharadi ce a ingancin sallah idan babu babu huduba to sallar juma'a bata inganta ba wannan kuma mazhabobin nan guda hudu da akan haka suka tafi kamar hanafiya malikiya shafi'iya da kuma ainihin wato hanabila sannan a kasan duk an faɗi littattafan da in ka koma za ka ji ainihin wato ra'ayoyin waɗannan mazahib game da hudubar juma'a to za mu tashi alƙawlus sani ko yace alƙawlus sani innal khutbata laysat shartan li sihhati salah ma'ana mun ji mazhabar hanafiya malikiya shafi'iya hanabila sun ce sharaɗi ne sallar juma'a ba za ta inganta ba sai da hudu ba su kuma mazhabi na biyu suka ce innal khutbata lalle ita hudubar juma'a laysat shartan li salatil juma'a ba sharadi bace a sallar juma'a bal hiya manduba kawai ita mustahabbi ce yin huduba a sallar juma'a mustahabbi ne kenan inda za a samu wani masallaci kawai a zuwa ta da sallar juma'a ba tare da an yi huduba ba sallah ta yi an fahimci wannan haka ibnul majishun an malik ibnul majishun ɗaya ne daga cikin ainihin wato almajiran malikiya ibnul majishun ya hakaito wannan magana an malik daga imam malik kamar yadda ka koma cikin ahkamul qur'an na ibnul arabi mujalladi na hudu shafi na 1805 da kuma aljami'u li ahkamil qur'an na imam al-qurtubi mujalladi na 18 shafi na 114 da kuma al-mughni na ibnu qudama mujalladi na hudu na biyu kai shafi na ɗari da hamsin da kuma nailul autar na malam shaukani mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sha biyar za ka ga wannan magana ta ibnul majishun da ya hakaito ta daga imam maliku cewa hudubar juma'a mustahabbiya ce ba sharadi ba ce wa ilaihi zahabal juwaini haka malam juwaini a wannan ita ce mazhabarsa min shafi'iyya daga mazhabar shafi'iyya kenan kaga can kaulin farko da aka ce waɗanda suka ce sharaɗi ne aka ce malikiya ashe ba duka malikiya ba aka ce shafi'iya kaga ashe ba duka shafi'iya ba domin ga ibnul majishun yana daga malikiya shi ya hakaito wani kaulin ma daga malamin sa maliku cewa mustahabbi ya ce ba sharaɗi ba ne sannan ga kuma malam juwaini yana cikin mazhabar shafi'iya shi ma ya tafi akan cewa hudubar juma'a ba sharaɗi ba ce a'a manduba ce ka koma cikin wato duwayancan maraji ɗin da suka gabata za a ga wannan magana ta juwaini da kuma ainihin wato almajmu sharhul muhazzab mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da sha hudu za a ga wannan magana wa ibnu hazmin wannan kuma shine ra'ayin ibnu hazm al-andalusi shi ma yana ganin cewa hudubar juma'a in an yi ta yana da kyau amma fa ko ba a yi ta ba bai shafi ingancin sallar juma'a ba sallar juma'a za ta iya yiwuwa ko da ba hudu ba a koma cikin littafinsa al-muhalla wato mujalladi na biyar shafi na hamsin da bakwai wa bihi qala al-hasan al-basri kuma wannan shine ra'ayin malam hasan al-basri shi ma ya tafi akan cewa hudubar juma'a in an yi ta an yi abu mai kyau mustahabi ne amma fa idan ba a yi ba a yi huduba ba aka yi sallar juma'a haka suka ce ba matsala sallar juma'a ta yi na fata an gane wannan ka koma cikin al-majmu' sharh al-muhazzab mujalladi na hudu shafi na 514 da kuma al-jami' li ahkam al-qur'an na imam al-qurtubi mujalladi na 18 shafi na 114 da kuma al-mughni na ibnu qudama mujalladi na biyu shafi na 150 da kuma nail al-awtar na malam shaukani mujalladi na uku shafi na 315 to wannan din mun ji kenan game da mas'alar hudubar juma'a kaji mazhaba guda biyu ce mazhabar farko sun ce sharaɗi ne sallar juma'a ba ta ingantuwa sai da hudu ba mazhabi na biyu suka ce a'a mustahabbiya ce in an yi ta an kyauta kuma za a samu lada amma fa in ba a yi ta ba sallar juma'a ta yi to wayancan na farko da suka ce lalle sai an yi hudu ba me dalilin su to sai malam yace adillatul qawlil awwal dalilan masu magana ta farko masu ra'ayi na farko wato hanafiya malikiya shafi'iya hanabila kenan استدل القائلون بأن خطبة الجمعة شرط wato waɗanda suka ce sharaɗi wato waɗanda suka ce sallar suka ce hudubar juma'a sharaɗi ne sharaɗi ce fi sihhati salati wajen ingancin sallar juma'a din to wannan masu wannan kaulin sun kafa hujja ne bil kitabi was sunna wal athar sun kafa hujja da alqur'ani da sunna da kuma maganganun magabata sun ce akwai ayoyin alkur'ani da suka nuna cewa hudubar juma'a sharadi ce dole sai an yi ta akwai hadisai da suka kafa hujja da su sannan akwai maganganun magabata awwalan na farko alkitab alqur'ani sun kafa hujja da qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a idan an kira sallah ranar juma'a fas'au ila zikrillah ku yi hanzari ku zo zuwa ga ambatan Allah wa zarul bai'a ku bar ciniki ku bar siye da siyarwa zalikum khairul lakum ku yi sauri ku zo wajen sauraron zikiri ambatan Allah wannan shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun sani to yanzu wannan aya da da wayannan suka kawo game da cewa sallar wato hudubar juma'a sharadi ce to wannan ayar ina hujjar cewa huduba sharadi ce sai suka ce wa wajhud dilala fuskar da suka kalla a wannan ayar suka kafa hujja da ita wujubu sa'i ila zikrillah wajabcin gaggawa zuwa ga zikrullah ambatan Allah wal maqsud bi zikr huna suka ce abinda ake nufi da ambatan Allah zikiri anan huwa huwa khutbatul juma'a ita ce hudubar juma'a fas'au ku yi gaggawa zuwa ina ila zikirin la'ai ila khutbatul juma'a suka ce ai wannan zikirin lahin ba wani abu bane face hutubar juma'a fadalla ala wujubi khutbatul juma'a tunda an yi umarni da kai gaggawa zuwa ga ainihin wato huduba a wannan kaunin sai suka ce wannan ya nuna wajabcin hudubar juma'a wa ya'duduhu tahrimul bai'i wa qataha sannan haramta siye da siyarwa a lokacin wannan huduba din to wannan shi ma yana daga cikin dalilin da zai karfafi wannan magana ta su cewa hudubar juma'a sharadi ce dole sai an yi sallar sai an yi ta za a yi sallar juma'a ina fata an gane suka ce bayan Allah ya ce ayi gaggawa a taho zuwa sauraron huduba sai aka kuma sake bada wani umarni shi ko kuma aka yi wani hani aka ce a daina ciniki a rufe kantina a rufe masana'antu a daina komai na hada-hadar yau da kullum na cinikayya a taho domin sauraron wannan to wannan maganar haramta siye da siyarwa a daidai wannan lokacin ya nuna abin da aka haramta siye da siyarwa dan shi din ita ce hudu ba wajiba ce sharafi wannan matsala ta fito to qaulullahi ta'ala wannan ka koma cikin ahkamul qur'an na malam jassas mujalladi na biyar shafi na 338 da kuma ahkamul qur'an na malam arabi mujalladi na hudu shafi na 1805 da kuma aljami'u li ahkamil qur'an na imam al-qurtubi mujalladi na 18 shafi na 1077 qaulullahi ta'ala suka ce hujjarsa ta biyu fadin Allah ta'ala wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga kasuwanci aw lahawan ko suka ga shagala ko ainihin wato wargi in faddu sai su tarwatse ilaiha su tafi zuwa wannan kasuwancin ko su tafi zuwa harkokin shagala na yau da kullum wata kuka tsa'ima kai kuma su barka a tsaye. Ƙul ce ne da su ma inda Allahi abin da ke wajen Allah, khairun shi ya fi alheri minan lahawi daga wannan wargi da shagala ɗin wa minan tijara kuma shi ya fi alkhairi daga wannan kasuwancin. Wallahu khairun razikin Ubangiji shi ne mafi alkhairin arraziki da masu azurtawa. Ina fata gane. To, ina ne wajen kafa hujjar sharaɗi ne wato hudubar juma'a a cikin wannan aya sai ma ne cewa wata guddilala fuskar da suka kalla a wannan aya suka kafa hujja da ita a matsayin da goyi bayan cewa hudubar juma'a sharaɗi ce a cikin sallar juma'a saboda azammu zargi da aka samu a cikin wannan ayar an samu ayar ta yi zargi limanin fadda ga wanda duk ya watsi ya tafi anin nabi sallallahu alaihi wasallam ga barin annabi sallallahu alaihi wasallam waqata khutbatul juma'a a lokacin khutbar juma'a wala yakunu illa bi tarkil wajibi wannan zargin ko Allah ba zai shi ba a wannan aya a wannan aya sai fa idan an bar wajibi fadalla sai suka ce wannan ya nuna yana nuni ala wujubi khutbatul juma'a ce akan wajibcin khutbar juma'a kun fahimci wannan ma domin annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin saukar ayar an ce yana hutuba ranar juma'a sai ga ayari sun zo daga sham yan kasuwa sun zo da kayayyaki sun yi fatauci sun zo da su da haka kar mutum yana tunanin kan a gama hutuba juma'a a yi sallar juma'a kamar za a wawashe abin shi ba zai samu ba da haka sai mutane duba da wannan duk sai suka bar wajen hutuba sai suka tafi wajen tare wannan ayarin 'yan kasuwa ko fatake da suka zo da kaya to shi ne sai Allah madaukakin sarki ke cewa ga waɗannan da suka tarwatse suka bar annabi a tsaye yana huduba tunda lokacin da abin ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin huduba juma'a ne to sai Allah madaukakin sarki ke cewa ga sunan idan sun ga ana harkar haja ta kasuwa ko suka ga abin da ya shafi shagalar duniya in faddu duk sai su watse ilai ha su tafi zuwa wannan ainihin wato kasuwancin ko su tafi zuwa ga ainihin wato ainihin wato shagala ta duniya wata rakuka ka'ima kai kuma su baka a tsaye kana hudu ba sai Allah ya ce a gaya musu ma inda Allah khairun min Allah wa min tijara wallahu khairur raziqin ina fata an gane sai suka ce to Allah ba zai yi zargi ba a wannan ayar sai dan abin da aka bari din wajibi ne da haka me aka bari aka tafi hudu ba to wannan ya nuna cewa hudubar juma'a shar'i ce ka koma cikin al-lubabu fi ulumil kitab na ibnu adil al-hanbali wato a mujallar ne sha tara shafi na ainihin wato casa'in da biyar da kuma hakamun ƙur'an na ibn al-arabi mujalladi na hudu shafi na dubu ɗaya da ɗari takwas da biyar da kuma aljami'u li hakamin ƙur'an na imamul qurtubi mujalladi na sha takwas shafi na dubu ɗaya da saba'in da bakwai wannan hujjojin su kenan a alƙur'anance da suke ganin za su mara musu baya akan kaulin su na cewa sal wato hudubar juma'a sharadi ce faniyan sai kuma gaba ta biyu da suka kafa hujja da ita as-sunna sun kafa hujja da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullah radiyallahu an Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqtubu qa'iman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin huduba a tsaye yawmal jumu'ati ranar juma'a faja'at irun min min sham ga hadithin ma annabi yana tsaye yana hudubar juma'a sai ga ayari daga sham sun taho fantaqalan nasu ilaiha mutane duk sai suka tafi zuwa wannan ayarin na ainihin wato yan kasuwa da suka zo daga kasar Sham hatta lam yabqa illa 12 rajulan har ya kasance ba waɗanda suka yi saura tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum goma sha biyu ka duba yawan sallar juma'a amma duk aka watsi aka tafi wajen yan kasuwa aka bar Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen da ba su wuce mutum goma sha biyu ba فأنزلت هذه الآية تشيني أكا سوكت وانا آية التي في في في, في الجمعة ودى تكت في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لحوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللحو ومن التجارة والله خير الرازقين أقوم شي إمام البخاري أفتد وانا حديث حديث ندبو ترى دقري أكو دستن دشدا imam muslim hadisi na 863 za ga wannan hadisin kaga kenan kaman dalilin saukar ayar ma dalilin saukar ayar wannan hadisin ya fito da shi cewa tarwatse wanda suka yi suka bar annabi yana hudu ba suka tafi wajen harkar kasuwanci wannan shine dalilin saukar wannan aya da aka kaga ga hadisin shi ma suka ce hujja ne na cewa hudubar juma'a wato yinta sharadi ne a sallar juma'a hadisi na biyu an jabir bin samura hadisin ya zo daga Jabir bin Samura radiyallahu an anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya khutubu qa'ima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin hutuba a tsaye thumma yajlisu sannan ya zauna dan wa'annan sakanni din da ake samu tsakanin hutubobin guda biyu thumma yaqumu sannan ya kuma miƙewa fa ya khutubu qa'iman ya sake yin wata hutubar a tsaye faman faman nabba'aka duk wanda ya baka labari annahu kana ya khutubu jalisan cewa annabi yana yin hutuba ne a zaune faƙad ka zaba ya yi ƙarya faƙad wallahi ya ce tabbas na rantse da Allah sallaitu ma'ahu na yi sallah tare da manzon Allah sallahu alaihi wasallam in ji jabir bin samura aksara min alfai salatin sama da sallah dubu biyu ya bi sallar juma'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sama da sallah dubu biyu amma bai taɓa ganin an ce annabi ya zo bai yi hudu ba a sallolin nan da yi sannan bai taɓa zuwa ya tara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba a zaune ba wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi hadisi na 862 to shi kuma wannan hadisin menene aka kalla aka kafa hujja da shi akan sharad sanya sharadin hutuba a sallar juma'a sai ce wa wajhu dilala fuskar da suka kalla su masu wannan dalilin na farko na kafa hujja da wannan hadisin shine fi'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ada'ihi khutbatal juma'a qabla as-salah wato aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayar da hudubar juma'a da yake a kowace juma'a kafin ya sallah wannan suka kalla ga Jabir bin Samura ya bi Annabi sallah sama da sallah dubu biyu ta Juma'a ba ran da aka zo aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Juma'a shar ba shar'i bane sai an yi mata hutuba kawai bari ya hutubar haka bari ya sallah haka ba hutuba walu kisha zalika ko da yake an tattauna da masu wannan kaunin akan haka bi anna mujarradal fi'l cewa aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai la yufidul wujuba baya fa'idantar da wajibci dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin abu to ba lalle ya zama wannan abun yin da annabi ya mai da shi wajibi ba ina fata an gane ka koma ka duba nailul awqar mujalladi na uku shafi na 315 wa ujiba an zalika bi wurudi ma dalla ala alwujub amma wayanda suka kawo wannan magana cewa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba lalle ne ya fa'idantar da wajibci ba to an ba su amsa su ma wanda suka faɗi wannan wa ujiba aka ba su amsa an zalika game da haka bi wurudi ma dalla ala alwujub suka ce ai akwai abin da ya zo da ya nuni akan wajabcin wa huwal ayatul mutaqaddima suka ce ga ayoyin da suka gabata ya ayyuha alladhina amanu idza nudiya ila salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah me dhikrillah ranar juma'a sannan waje za ra'au tijaratan aw lahawan nimfaddu ilaiha gashi an zargi waɗanda suka tarwatsa suka ki sauraron juma'a suka ki sauraron hutuba suka ce don haka wannan za mu ba ku amsa cewa aikin annabi baya nuna abu wajibi ne suka ce to ai kuma akwai dalilan da suka nuna wannan hudubar wajibi ce domin ayoyin da suka gabata sun nuna haka fa ja'atu sunna da haka sai ga sunnar annabi ta zo a aikace mu bayyinatan lahu ta bayyana abin da aya take nufi ayoyin suke nufi fa dalla ala alwujubi kadhalika dan haka ayoyin su ma sai suka nuna wajen da haka wannan hadisin kaman ya zo ne ya fassara abinda wayancan ayoyin suke magana akan su a kai da haka wannan sai ya nuna wajabcin yin hutuba juma'a la fatan gani na biyu suka ce wali annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lam yathbut wato dalilin su na uku kai suka ce domin annabi sallallahu alaihi wa sallam lam yathbut bai tabbata ba annahu taraka al-khutba ya taba barin hutuba lil juma'ati a sallar juma'a ba a taba ji ba bai tabbata ba ta hanyar sunna hadisi ingantacce da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba barin hudu ba koda sau daya a juma'a wa qad qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ma yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ganni ina yin sallah ranar juma'a ya manzon Allah yake sallah ko hudu ba da aka wannan umarnin sallu har da juma'a a ciki kuma umarni ne al'amru ya kata dal wujub an gane wannan wannan hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi hadisi na 630 Imam Muslim hadisi na 2000 hadisi na 290 da 92 da kuma hadisi na 674 wa nukisha su ma dai ba a sallama musu ba a wannan gabar an tattauna da su bi annahu laysa dalilan wai dan ba a samu annabi ya taba barin hudu ba a juma'a sai wasu malaman suka ce wannan ba dalili bane ala kauni ha wajiba akan kasantuwar hudu ba ta zama wajibi dan annabi bai taba bari ba baya nuna cewa ba hudu ba wajibi ce wa anna gayatul hadith suka ce makurar abinda hadisin ya nuna al'amru bi iqa'is salati ala sifati allati kana yuqi'uha alaiha wato kaman hadisin sallu ra'aytumuni usalli da kuka kawo kawai yana umarni ne da ayi sallah a bisa irin sufar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta thumma innal khutbata laysat bi salatin sannan ita hudu ba ba sallah bace shi kuma cewa sallu kama ka ji wani azanci na malamai kun ji ko ai cewa sallu kama ra'aytu muni usalli a babun sallar lalle ai koyi da annabi hadisin yana umarni ga ai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a sufar sallah amma ita kuma hudu ba ai ba sallah ba sai an yi ta sannan sai a zuwa ta da ikama shiga sallah a koma ne la'uqar mujalladi na uku shafi na 315 wa ujiba su ba ba su haƙura ba masu wancan ƙaunin suka sake ba su amsa an zalika game da haka bima zukira alifan game da abin da dai aka ambata ɗazu ai wurudi ma dalla alal wujub ma'ana abin da ya zo da yake nuni akan wajibcin yin hudu ba ranar juma'a wa huwa al-ayatul mutaqaddima su ne dai wayancan ayoyin da suka gabata in duk kun yi wa hadisan kwane-kwane to ayoyin dai sun nuna haka wa annal khutbata wa in kanat laysat bi salatin suka ce eh mun yadda ko da yake hudu ba lalle ko da yake ba ta cikin sallah fa hiya amalun amma ita hudubar ai wani aiki ne muta'alliqun biha da yake damfara da sallah wa ita hudubar wani abu ne wani aiki ne wanda yake muta'alliqun yana damfare yana makalkale biha da ita sallar wa min ajaliha wala atibara lahu biduniha fa akhadha hukumaha yake cewa fa hiya amalun ita hudubar aiki ne muta'alliqun biha da yake da alaka da sallah wa min ajaliha kuma ma ana yin hudubar ne dan ita sallar aiki suka ce wala atibara lahu biduniha da haka ba za a taba la'akari da ita sallar juma'a ba biduniha ba tare da huduba ba to tunda ba sa rabuwa a makale suke da juna fa akhadha hukumaha ita ma huduba ta dauki irin hukuncin sallah in ka yarda sallar juma'a wajibi ce to huduba ba wajiba ce wa anna ba'd salaf suka ce wasu daga cikin magabata qala wani daga cikin magabata yace innal khutubataini to ai su kansu hudubobin nan guda biyu badalun an raka'ataini musanya ne na rakawoyi guda biyu ai ba sallah azhar bace kake a karan juma'a sai ce kai guda biyu to ai wannan guda biyun da aka ce kai hudubar ita ta cinye guda biyu wannan hudubar da ake ita ce a madadin raka'a biyu shi za bayan an yi tanganta da sallah sai aka ce kai raka'a biyu fa yakunu lahuma hukumu salat dan haka in an ma kalli wannan to ai hukuncin su ɗaya da sallah da aka zancen a ce hudu ba ta cikin sallah ma bai taso ba ai dalilin ta ne yasa aka mayar ma da sallar juma'a a zahar ɗinka maimakon kai hudu ta koma biyu an fahimta wa anna man fatahu salatul juma'a yace ba ku ga wanda sallar juma'a ta kubuce masa fa inna hu yusalli arba'a raka'atin raka'a hudu yake yi ba tun da ranar juma'a ce kana zuwa masallaci sai ka tara an yi sallama ai baka samu sallah ba to in ba dan huduban nan ce ta sa aka cinye ma raka'a biyu aka ce an sau an yi maka sassauce raka'a biyu ba da an ka tashi sai ka kawo raka'a biyu tun da ran juma'a ne amma duk wanda bai riski sallar juma'a ba ranar juma'a me yake yi raka'a hudu yake yi na ba ta gane la raka'a ta ba raka'a biyu ba walau lam takun al khutbatu wajiba ba dan huduba wajiba ba ce ma sallah arba'an ba zai sallah raka'a hudu ba na fatan gane wannan ka koma cikin raje khutbatul jumu'a wa ahkamu wa ahkamuha al fiqhiyya wannan littafi da ake kira khutbatul jumu'a wa ahkamuha al fiqhiyya na malam Abdul Aziz al hajjilani wato a shafi na wannan idan ka koma sannan a shafi na talatin da hudu na wannan littafin da kuma ashamil fi fiqhi al-khatib wal khutba na babban malami Dr. Su'ud Shuraim shi kuma a shafi na 199 salisan wannan kaji hujjojin wa'ancan kaulin farko ake ta gaya mana mun ji ayoyin da suka kafa hujja da su a alqur'ani mun ji kuma hadisai to ga kuma al'asa salisan suka ce ga kuma maganganun sahabbai an Umar radiyallahu anhu annahu qala an karɓo daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yace al khutbatu ita hutuba mawdi'ur raka'ataini tana zama ne a madadin rakawoyi biyu man fatatuhu al khutba dan haka duk wanda hutuba ta kubce masa salla arba'an kaji wani hukunci kuma ko to kaga wannan ashe ya wajabta mai zuwa sallar juma'a ma dole ya je saurari hutuba maganar hawan feda da mutum zai an gama hutuba tsaf ya je ya shimfiɗa da juma'a ya sallah da shi kaji sayyidina Umar ya ce alkhutubatu ita hutuban nan mawdi'ur raka'ataini ana yin ta ne a maimakon rakawo'i guda biyu da kake yin huda a zahar man duk wanda fatatul khutubatu hutuba ta subce masa salla arba'an ne sallah raka'a hudu wannan ka koma cikin ainihin wato al-musannaf na malam abdurrazzaq a hadisi na 5485 ta hanyar wa min ɗariƙi ta hanyar sa nema ibn hazm shi ma ya fitar a cikin almuhalla wato mujalladi na biyar shafi na ɗari biyar da tamanin da takwas wa wajhu dilala to ina fuskar kafa hujja da wannan magana ta sayyidina umar qiyamul khutbataini wato tsayuwar khutubobin nan guda biyu maqama raka'ataini a matsayin raka'o'i biyu min salatin zuhur na sallah azhar wa huma wajibatani dan haka waɗannan rakawo'in guda biyu ai wajibai ne to fa kazalika al-khutbatani haka ma hudubobin guda biyu yanda waɗancan rakawo'i guda biyun ba dan ka same su a juma'a ba hudu zaka yi biyun farko ka tashi kuma ka karo biyu na biyu wannan biyun da za ka karo ta uku da ta hudu ai wajibai ne to yanzu sai aka ɗauke maka su aka sa hudu ba a gurbin su to kamar yadda su wajibi ne ka yi su to wannan hudubar ita ma ka je ka saurare ta wajibi ne a fara da kai kuma ta da sallah kana wannan su ne baje kolin hujjojin hanafiya malikiya shafi'iya da hanabila an fahimta to sai kuma mazhabi na biyu wanda su kuma suka ce a'a duk wannan ruwan hujjoji da kuka yi mu a wajen musallar hudubar juma'a manduba ce bata wuce mustahabiya ba wannan akwai ibn al-majishun akwai juwaini akwai ibn hazm kuma wannan ita ce mazhabar hasan al-basri to me hujjar su sai ce adillatul qawl thani dalilin masu kauli na biyu wanda suka ce mustahabbiya ce ita huduba istadalla al-qa'iluna bi anna khutbatal jumu'ati laysat shartan li salatil jumu'ah wato waɗanda suka ce hudubar juma'a ba sharaɗi ba ce a sallar juma'a sun kafa hujja masu wannan ƙaunin bal hiya manduba suka ce gaba ɗaya mustahabbiya ce to sun kafa hujja bi adillatil jumhur da dalilai irin na jumhur mafi yawan malamai bai da annahum hamaluha sai dai cewa su sun ɗauki hudubar juma'a alal istihbab akan mustahabbi wa laysa alal wujub ba akan wajibci ba to a wajen su sallar hudubar juma'a mustahabbiya ce ba wajiba ba ce wa qalu suka ce innaha salatu eid ai ta sallar juma'a sallar idi idi ne na sati sati ko suka ce ai sallar juma'a sallar idi ce falam tushtarat laha al khutba da aka ba sharadi bane sai an mata huduba ka salatil adha kaman sallar wato kaman sallar da ake yi ta babbar sallah na ba ta gane kamar yadda zaka je idin babban sallah ba sharadi bane sai an yi wannan hudubar to haka ita ma sallar juma'a sallah idi ne na sati wa annal juma'ata suka ce domin ita juma'a ta fisko ai tana inganta liman lam yahduru al khutba har ga wanda bai halarci huduba ba ko yanzu ai mutum yana zuwa ya tara an gama huduba kuma ya sallar juma'a raka biyu ke ko kuma an yana miƙe ya karo hudu ya karo biyu biyu ke kaji suka ce sallar juma'a ai tana inganta gaba wanda kwata-kwata bai halarci hudubar ba walau kana sharɗan suka ce da ko wannan hudubobin guda biyu da ta farko da ta biyu da sharaɗi ne a sallar juma'a yajibul itiyanu bihi a walau kana sharɗan yajibul itiyanu bihi da a ce sharaɗi ne wanda wajibi ne sai an zo da shi lam yasiha idrakal juma'ati illa biha to da riskar sallar juma'a ba zai taɓa inganta ba illa biha sai in an riska har da hudu ba kaji kuma kuna fahimtar wannan kaunin ko in aka ce haka to ka sani in ka ɗauki kaunin mazhabar farko duk ran da ba a yi hudu ba da kaiwa ba ka samu juma'a sai dai ka dawo ko ka tafi wani masallacin da su kuma za ka iya samun hutuba domin hutuban nan sharaɗi ce wajibi ce da aka maganar hawan feda duk ta ƙare ba ka na aka fara huduba to tafi wani masallacin da za a yi huduba kana nan in ko ba haka ba to kai sai dai ka yaza wancan ga ruwan hujjoji wannan ga sauki ka koma cikin almuhalla ta ibnu hazmin mujalladi na biyar shafi na hamsin da bakwai da kuma alhawil kabir mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da talatin da biyu da kuma almaguni na ibnu qudama ainihin wato mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin da kuma nailul awqar na malam shaukani mujalladi na uku shafi na dubu uku da ɗari da hamsin da biyar an fahimta ko qala ibnu hazm ibnu hazm yake cewa walaysat al-khutbatu fardan ita ko hudu wannan ba farilla bace falau sallaha imamun kenan a ƙarƙashin haka inda liman zai zo ya sallaci juma'a duna khutbatin ba tare da huɗuba ba sallaha raka'ataini zai sallaci raka'o'in ta raka'a biyu ne jaharan a bayyana wala budda ba shi da wani zafi ba makawa da liman zai yi tawa ya ce shi yau ba zai huɗuba ba ko bai ma shirya ba ko kuma kamar masallaci ne da wannan yayi wannan yayi da haka shi sai aka kewo kansa ya manta da cewa shine mai huɗuba sai sauran minti talatin aka gaya masa cewa shi ne da hudu ba ya ga bai shirya komai ba kawai ya zo yawa mutane sallah raka a biyu ya sallama kuma karatu a bayyana labudda in ji ibn hasim ya ce ba makawa haka zai a yi gunguni a gama ya ce ba karanta magana ibn hazm ba kuma ba ma ibn hazm ba har da malam hasan al-basri da maza masu kenan mustahaddi ya ce fa ita hudu nan kan ku dauki dumi da Allah wa nustahabbu lahu amma fa mun so mun so ga shi liman an ya katsu ba kuma ya yi hudubobin nan guda biyu ala a'alal mimbar a saman mumbari muqbilan ala nas ya kuma kallo mutane ya fuskanci mutane bi wajhihi da fuskarsa ya hamadullaha ta'ala ya gode wa Allah ta'ala wa yusalli ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkiru nasa ya kuma tunatar da mutane bil akhirah game da lahira wa ya'muruhum bima yulzimuhum ya kuma umarce ya umarce su game da abin da ya zama musu tilas fi dinihim a cikin addinin su wannan shine ra'ayin ibnu hazmin a koma muhalla mujalladi na biyar shafi na hamsin da bakwai. Wani kisha bil adillatil mutaqaddima amma an tattauna da Ibn Hazmin ko an tattauna da hujjojin da ya kawo da dalilan can da suka gabata. Wa bi annahu ghayru sahihin li anna rak'atayn wajibatan bil ijma suka ce domin wannan magana da ya faɗa bi annahu ghayru sahihin ba ingantacce bane ba ingantacciya bace li anna rak'atayn domin wannan rakawoyi biyun da ake yi ranar juma'a wajibata ne wajibi ne su za a yi bil ijma da ijma'in malamai thumma innahu la yata'allaqu idrakal juma'ati biha sannan wato ita riskar sallar juma'a bai da alaka da riskar huduba riskar suka ce riskar sallar juma'a bai da alaka da riskar huduba riskar huduba wani abu ne daban riskar sallar juma'a wani abu ne daban kenan in baka riski huduba ba sai ka riski sallar juma'a ka riski sallar juma'a falau adraka raka'atan sahablahu aljuma'a suka ce wancan masu kauli na farko suka ce da mutum zai je ma ya riski raka'a guda ɗaya tak sallar juma'a ka tayi fa kadhalika alkhutba haka ma khutba take inda zai riski ta farko ta farko ta suka ce masa ya riski ta biyu shikenan an gane ko a koma cikin alhawi alhawi kabir mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da talatin da biyu a tarjihu yanzu duk mun ji karafkiyar hujjoji to wani kauli ne ya furin jayi to shi kuma malam aikin da zai kira ya ce a tarjihu rinjayarwa a waɗannan kaulika guda biyu a kawal guda biyu mimma sabaka daga abin da ya gabata ya yana bayyana ƙarara annar rajiha zancen da ya fi rinjaye huwa ƙaunu jumhurul ulama shine ƙaunin mafi yawan malamai min annal khutubata na cewa ita hudubar juma'a shar'un shar'i ce fi salatin juma'a a sallar juma'a ba mustahabbiya ba ce shar'i ce wala ta salatu kuma sallar juma'a a tafau ba za ta taba inganta ba biduniha ba tare da hudubar juma'a ba malai ce wannan shine kauli rajihi li quwwati adillatihim yace saboda ka kalli karfin hujjojinsu saboda karfin hujjojinsu wa da'afi adillati al-mukhalifi da kuma raunin dalilan waɗanda suka saba musu war raddi alaiha da kuma raddin da aka yi wa dalilan su yanzu kenan a dunkule hudubar juma'a sharadi ce ko mustahabbiya ce wannan hukuncin ya warware hukumul khutbati bi ghairi al-lughati al-arabiyya wala yace to kuma ina hukuncin yin hutuba da Hausa kasantuwar Hausawa ne a gaban ka ba Larabawa ba yan anakan lahun da ke cikin masallaci da ke tsuntar larabcin ba su da yawa zuwa za ka yi ka zazzaga shayin ka ka gama ka sako a da sallah saƙonka kuma ka koma da kayanka gida ko kuma a'a ana iya ba da dama a isar da saƙon da yaren da mutanen da suke wa gurin za su iya fahimta ko da ba larabci ba za mu tattauna shi ne mana yake cewa hukumul khutubati hukuncin yin hutuba bi ghairi lughati al-arabiyya ba da larabci ba naqala shaykh muhammad bin salih al-utaymin rahimahullahu ta'ala al-shaykh muhammad salih ibn utaymin Allah ya masa rahama ya ciro wata magana wato ya ciro kaula man qala ya ciro maganar waɗanda suka ce innahu la yushtaratu cewa ba fa sharadi bane an ya khutub an yi khutaba ayi huduba bil arabiyya da larabci ba sharadi bane bal yajibu abin da yafi zama wajibi ma an yi khutaba bi lughatil qawm ayi huduba da yaran mutane allazina yukhutaba fihim wa'yanda yi khutabu ake yin hudubar wato fihim a cikinsu, ko allazi ya khutubu fihim wanda shi liman yake yin huduba a cikinsu, wajibi ne liman ya yi huduba da yaren da mutanen da yake hudu ba suke ji qala wa hadha huwa sahihu shek Uthaymeen yake cewa wannan kuma shine zance mafi inganci li qaulillahi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum annabawa ma Allah ce wa ma arsalna ba mu aika ba min rasulin wani manzo illa bi lisani qaumihi sai da yare da harshen da mutanensa suke fahimta li yubayyana lahum dan wannan yaren ya zama communication language da zai ba da damar yi musu bayani su fahimta. Washe annabawa ma ana aiko su ne da yaren da mutane suke yi. Sabida me, sabida su yi musu bayanin saƙon da suke ɗauke da shi su fahimta. Kai ma kaɗibi mai hudu ba, kai ma wani saƙo kake so ka isar wa waɗanda suke cikin masallaci to sai ka isar musu da yaren da suke fahimta. An gane ko? ولا يمكن أن ينصرف أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب ba zai taɓa yiwuwa ba mutane su dawo gida da wa'azin da aka yi musu alhalin ba sa fahimtar abin da mai hudu ba yake fara. Ko zai yi kace wai da Allah wai akan mai liman ya magana ai so Allah ni ma na ga yana ta shayi da yana ta yana ta larabcin sa yana ta yana ta yambagi yambagi amma wallahi ni ma ban san me yake faɗa ba idan zaka tattara mutanen masallacin kashi uku kila kashi biyu da da da da da rabi da dugunguna ma kila duk gaba ɗaya ba sa ba su ji me aka ce ba mutane suna gyara zama ne ma su fara jin sakon lokacin da aka fara fassarawa da hausa ma larabcin kawai ka dai yi larabcin ka wayanda suka ji sun ji Allah ya bada lada an fahimta ko da yake cewa wal khutbatani khutubobin guda biyu da ta farko da ta biyu laysata mimma yuta'abbadu bi alfazihima ba fasa cikin abin da ake bauta wa Allah da lafuzzan su hatta na kula ballantana mu ce labudda an ta kuna bil lughatil arabiyya lalle ba makawa sai huduba ta zama da larabci saƙon da ke cikin hudubar ne ake bauta Allah da shi ba larabcin ko larabcin ne ake bauta Allah da shi ina ba ta gane ka koma can ƙasa za ga asharhul mumti mujalladi na biyar shafi na 87 wa alaihi mala yace a ƙarƙashin haka falau khatabal khutbataini inda liman zai yi hudubobin guda biyu da ta farko da ta biyun bi lughatihi da irin yarensa allazi yafhamuha almustami'una ilai wanda masu sauraron sa suke fahimta kana zalika kafiyan wannan ma ya wadatar akwai wani dan uwa bawan Allah Allah ya kara masa lafiya wani limami na masallacin sharada cikin limamansu wani masallaci cikin masallacin sharada malam sunusi Allah ya kara masa lafiya wato na saurari hudubar sa duk wannan ya ta hada gumi wajen baya yi abinda kawai yake yi da ya ce innal hamdalillah nahmaduhu da yayi khutbatul haja ko sai mai da ita wuta kenan ka ga huta yana gama khutbatul haja kawai sai biya hausa in ya dauki mawdu'i kuma ka fahimce shi za ga sai ya gamsar da kai amma fa larabci ka je can ka koyi larabcin ka inda za ka koya amma ba bakin sa shi kawai abin da zai maka yi maka kutubatul haja da larabci da an gama kutubatul haja kawai sai ya fassara hutuban mu a yau kawai sai ta bayani ya gama ta farko ya zauna ya kuma miƙe kuma saura daga inda ya tsaya to ka ji ashe mala yace inda da hatta larabcin na biyu na farko ma da ake yi babu laifin an yi amma inda wani khadibin zai ce da ta farkon da ta biyun duk da hausa zai ko kuma yarbawa ne a gabansa duk gaba ɗaya yarbanci za su na fata an gane babu laifi na fata an gane kamar kamar kamar a wata hutuba da na taɓa saurara da yare uku malamin yi ya yi ta da larabci ya yi fassara da turanci ya kuma fassara da hausa a ba sabon gari ba ne lallai a sabon gari wannan da hausa ne ya yi da larabci ya fa kuma abin nan na manta wace shekara ce dai amma irin taron yan uwa musulmi ɗalibai musulmi MSF National IBC da ake yi yayi da larabci yayi da turanci ya kuma fassara da Hausa na ba ta kaga dai da wahala duk taro ne na addini kila wani gaba ɗaya shi baya jin larabcin ko baya jin turanci to an fassara mata Hausa wani su kuma irin wayanda suka shafi karatu tun a ta farkon ta larabcin sun fahimta wani kuma za ka ga ba a larabcin kuma shi ba bahaushe ba ne to amma yana fahimta turanci shi ma sai aka fassara da turanci wal ma'ahudu fil awinati al akhira fi biladina an yakhtuba ihda al khutbatayn bil arabiyya sai ce ko da yake abinda aka saba da shi a waɗannan zamanin nukan waɗannan lokutan da muke ciki na karshe a cikin irin garuruwan mu shine an ya khutba liman ya khutba ihda al khutbatayn ɗaya daga cikin hukumomin sa bil arabiyya yayin da larabci wa yutarjimaha ya kuma fassara wannan ainihin hudubar tasa fil hudubatil ukhra a ɗaya hudubar bil lughat bil lughatihil mahalliya da kuma ainihin Hausa na fatan gane wal amru fi zalika wasi'un yace al'amarin da a cikin wannan ba al'amari yana da yalwa ba rigima ne ita kanta fassarawa ta Hausa ba sai fa da yawa fa aka dinga kalubalanta fassarawa an saba da irin wannan kawai da ake yi a da ayyuhan nas ayyuhan nas an fahimta ko eh da abin nan da haka ne ga mutane har sun haddace amma a kwan san shi wallahu a'lam mustahabbatuha to sai kuma mustahabban sallar juma'a abubuwan da ake so a sallar juma'a a ranar juma'a wa yustahabbu zina an so yin ado bi ahsani siyab da mafi kyawun tufafi ka duba kaya mafi kyau ranar juma'a ka sa wa qassu sharibi da datse gashin baki wa taqlimul azafir da yanke farata wa siwak da aswaki wa masu ɗibi da sa turare wa nahwi zalika da makamantan haka min mahasin dinil islami yana daga kyawawan ta'adu na addinin musulunci annahu naddabal muslim ya soyantar wa musulmi ya tsaunatar da musulmi ilan nazafati zuwa ga tsafta wa tabayyub da kamsasawa kamshi sa turare inda hudurul juma'a lokacin halartar juma'a wa kullul wato majma' min majami'in nas da kuma kullu majma'in dukkan wata matattara min majami'in na daga gurin taron mutane dukkan wajen taron mutane to wannan yana daga cikin mahasinul islam wato an kwadaitar da mutane su zamanto cikin yanayi na tsafta da kuma kamshi walam yadhkuril musanniful gusla sai ce sai dai fa malamin mai iziya a wannan gurin bai ambaci wanka ba wala yumkinul i'rabu anhu kuma kauda kai ga barin wanka ba zai yiwu ba ba zai yi ba a ce an gama wannan maganar ba a yi zancen wanka ba wala yughni anhu ma zikira kuma dukkan abin da aka ambata ba za su iya wadatarwa ba ga barin yin maganar wanka ko da an ambaci cewa a sa kaya mai kyau a datse gashin baki a yanke farce a yi asuwaki a sa turare cikin dauɗa mutum zai bai wanka ba hukumar gusulul juma'a to ina hukuncin wankan juma'a shin shi ma dole ne sai an yi ko kuma kana da zabi wa qad ikhtalafa ahlul ilm fi ghusl al-jum'a yace malamai ma abota ilimi sun tattauna sun yi sabani game da wankan juma'a fa li ahlil ilm fihi qawlani malamai ma abota ilimi a game da wankan juma'a sun yi zantucika guda biyu al-qawl awwal qawli na farko annahu mustahabbun suka ce wankan juma'a mustahabbi ne wa laysa biwajibin ba wajibi bane wa huwa qawlul jumhur kuma wannan shine ra'ayin mafi yawa min ulama daga malamai wa huwa qawl ibn mas'ud wannan shine ra'ayin abdullahi dan mas'ud wa ibn abbas da abdullahi dan abbas radiyallahu anil jami' Allah ya kara musu yadda wa min adillatihim kadan daga cikin dalilan su na farko hadithu samura bin jundub bin marfu'a hadisin jundub bin saba wato samura bin jundub hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce man tawadda yawmal jumu'a duk wanda yayi wanka ranar juma'a fa biha yayi aiki da sunna wa na'amat kuma madalla wa man yaghtasala amma fa wanda yayi wanka fal ghusl afdal wanka shi yafi kun ji kun ji magana ta farko ko wanda yayi wanka ranar juma'a yayi aiki da wanda yayi alwala kai ranar juma'a bai samu wanka ba ya wadata madalla da abin da yi amma fa wanda yayi wanka wanka yafi wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi hadisi na dubu sha tara da ɗari biyar da tamanin da biyar da imamu abu dawud hadisi na ɗari uku da hamsin da hudu imamu nasa'i mujalladi na uku shafi na casa'in da hudu imamu tirmidhi hadisi na ɗari hudu da casa'in da bakwai da wasu su wa hassanahul albani الحديث الثاني حديث النبي شنو حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا yace man tawadda'a manzo Allah yace duk wanda yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalarsa thumma ata aljumu'ata sannan yazo masallacin juma'a fastama'a ya saurari huduba wa an sata yayi shiru gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'a an gafarta masa tsakaninsa da wata juma'ar wa ziyadata salatata ayyam da karin kwana uku kwana goma kenan qalu suka ce law kana al-ghusl lil jumu'ati wajiban a karkashin waɗannan hadisai guda biyu suka ce da wankan juma'a wajibi ne lamaqata saran nabi sallallahu alaihi wasallam ala zikril wudu a wannan hadisin kai da muka karanta da annabi ba zai takaita ba akan ambatan alwala kawai na fatan gane wannan shi ma hadisin imam muslim ya fitar da shi hadisi na 857 wa qad ajaba anhu al-hafiz amma al-hafiz ibn hajar ya bada amsa game da wannan hujja fil fati a cikin littafin fatawul bari فقال يتي ليس فيه نفي الغسل wato laisa fihi nafiyul gusli faqala yace laisa fihi nafiyul gusli a cikin wannan hadisin ba babu maganar kore wanka a cikin sa wa qad warada domin hadisin ya zo min wajhin akhar fi sahih a wata wata fuskar a cikin sahihul bukhari bi lafazin da lafazin manigta sala akwai lafazin da yazo da manigta sala fa yahtamilu an yakuna dhikrul wudu liman taqaddama ghusluhu ala adh-dhahar dan haka kenan in muka dauki wannan ruwaya da ta zo da lafazin manirta sala wanda yayi wanka to za ta iya daukan kenan an ya kuna zikirul wudu ambatan alwala da aka yi a wacce ruwaya da muka karanta liman taqaddama ghusluhu ala adh-dhahar ga wanda wankansa zuwa masallacin juma'a ya riga ya gabata ya riga ya yi wankan juma'a sa to yanzu kuma sai aka ce wanda yayi alwala tunda dama ya riga ya yi wankan to sai kuma daga baya zai tafi sai aka ce wanda ya kyautata alwala ya je masallacin juma'a tunda akwai ruwayar manazir ta sala kenan dama ya yi wanka yanzu kuma sai ya sake yin alwala ya inganta alwalar to shine zai samu wancan falalar wannan shine jawabin da ibnu hajar yayi a cikin abin nan littafin safatul bani fa hata da ila i'adatul wudu da aka shi wannan wanda dama ya riga ya yi wankan sai ya buƙatu zuwa ga sake yin alwala to shi ne aka ce wanda ya riga ya yi wankansa yanzu kuma ya kyau ya yi alwala ya kyautata ta ya zo masallaci ya saurari hudu ba to zai samu an gafarta masa zunubansa daga wannan juma'a zuwa wata juma'a da ƙarin kwana uku Allah ya sa kun gane haɗa wanda muka yi a koma cikin alfatul bari wato mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da biyu wasani annahu wajibun to sai kaulin malamai na biyu waɗanda suka ce ainihin wato wanka ranar juma'a wajibi ne wanka ranar juma'a wajibi ne ina jin akan ta zamu tsaya dan naga mintunan sun cika ba ko to sai mu tsaya akan wannan kaulin na biyu yanzu mun ji kaulin malaman farko da suka ce mustahabbi ne wankan juma'a ga dalilan su mun ji insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallah